Assalamu alaikum masu kalanmu da sauraronmu barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa da mu a tashar talabijin duniya duniya mai yayi duniya madubin kowa duniya ta da mai gida daga barci sai dai a yau ta yi lattin da masu gidaje a shirinmu na barka da asuba na kowace ranar lahadi Allah ya amince ga mu a ɗakin magana wanda muka zo a cikin shirin nan na mu koma gona shirinmu na barka da asuba takensa kenan a yau saboda idan kuna tuni shiri ne da muka ɗauka a tsawon lokaci sai dai mun samu gittawar sati ɗaya walakila biyu wanda suka sa lissafin walakila zai ɓacewa a wurin ku amma mu koma a lissafin kalanda ta islam yau muna ranar 29 ga watan jimada ula hijiran manzo daga makka zuwa madina 1443 wanda ya daidai da biyu ga watan disamba maladiya a biyu ga watan janawari ku gafarce ni maladiya aikwar annabi isa alaihi salatu wasalam 2022 masu kalamu barkanku da yau da fatan koma gari lafiya gaba ɗaya 'yan uwa da amina arziki na ƙasar Nijar da ƙasashen ƙetare da suke kallon mu a cikin wannan shiri mai tarin albarka muna muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to ba mu doguwar tafiya saboda tuntuni lokaci ya tafi in kuka duba mintuna sun tafi har wajen 24 mu da muke da awa daya to ban sani ba wata iri yalla za a yi a can assalamu alaikum shak barka da zuwa wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh almajirin malamai eh to ai ka san tunda ita na'ura ta sace na mu eh Kuma ba a gaskiya ce na wani eh magana.
gaskiya su dan yi mu da Mm.
hakuri yawwa to imamu gashi Allah da ikonsa ya samu dawo a yau ina tuni dai mun fara wannan shiri shine muka ce eh, eh, zaman lafiya kwarai kuwa.
a to zaman lafiya yana da kirari daban-daban Mhm.
sai muka dai ɗauki muka kumsa shin Mm.
akwai lafiyar Mhm.
akwai kiwonta Mhm.
akwai zamanta Kwarai kuwa.
yawwa to waɗanda abubuwan sai muka yi tawili a kansu shikenan muka zo kuma zango na gaba Mhm.
sai muka zo a ɓangaren yadda matsalolin suka faru Mhm.
daga can ƙasashen waje da cikin gida da kuma cikin gida na'am muka yi ta shiga maganar ilimance Mhm.
ita ta ɗauka mana sati guda biyu zuwa kwarai uku ko kwarai ko a a ilmanciya za a warware Mhm. a gano matsala Yawwa, daga waje kuma daga Eh, ciki daga ciki yawwa yawwa sannan muka yi ta tafiya yanzu har dai muka kawo yau za mu shiga ina mafita a ciki madalla a nan Mm, haka cikin gida Yawwa.
tunda sai an fara gyara gida yawwa sana ake fita da jiya ta malami yawwa da haka mutane suna tune a wannan shirin da muka ce zaman lafiya o, abu ne da ya- yake fuskantar kasashe afirka musamman mu kasan mu tana ciki irin yan tashe-tashen hankula da sauransu da kashe-kashe da kwace da- da ri- da rike wasu to shine yasa muka girka wannan shiri saboda mutane su san shin daga ina wannan abin yake Mm, gaskiya me dalilansa kuma ya za a yi a warkar da wannan cutar cutar to gaskiya wannan shi ne in kana bin mu walakila ka fahimci shirin to zu za mu je ina mafita Mafita.
alaga ta malam طب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa ‘Yan barakatuh uwa masu kallonmu da sauraronmu wato duk wanda yake bibiyar shiri dai wanda ake kan zaman lafiya ya san dai amalan ya yi muna bita alhaji garambe ya yi muna bita to muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna gaida ku muna gaida kuma wato jami'an wannan gidan rediyo da tv na duniya da suke aiki tare da mu da waɗanda ake gani da waɗanda ba a gani tun da mu Gaskiya.
ganin mu akai gaskiya amma masu aikin suna ƙasa Eh, ƙwarai to ko.
duk kowa dai muna mishi fata na alkhairi kuma muna mishi barka da asuba Masha Allah. Ta alaga ta mana kayan ka tabarin koma jan S Loko yalla yana kallo kuma yana abin ga yau mu koma gona a je shi muna maganar zaman lafiya ai sai da lafiya ki zuwa gona ko doli a rubuta muna zam- zaman lafiya lafiya kwarai ko ai Eh, ya zama ai da sarki ko.
ai baka gane ba Eh.
gona nawa abba ta numuwa tana can saboda babu Su ne lahi- za a- babu zaman mutane lahiya sun tsere eh ai shine kashin bayan tafiyar rayuwa shi lafiya A- in babu zaman lafiya to ina za a wa yake cikin hankalin shi ma har shi tsaya shi wani abu wanda zai kai al'umma gaba babu shi gaskiya dagulewa za ta yi al'amuran za su yi kamar ita dai ita dai lafiyar ita ce tushe ma na ai rayuwa ai malam da zaran babu zaman lafiya babu lafiya babu rayuwa gaba daya dan adam in dai bai da lahiya to ai yanzu mu- mai kuɗi nawa a- akwai milci miliyar dare wanda bai da lahiya inda za a ce ya ba da duke shi gaba da ya ba shi lahiya wallahi ya yarda ai lafiyar ta ai iya da yawan mutane ba sa gode ma Allah akan ni'imar lahiya saboda mi saboda ka san shi abu in ba yayi nisa ko an rasa shi ba ba a sanin amfanin shi kenan sai radda ta kakare yau matarka ba ta sanin muhimmancinka sai babu akwai biyu To.
sai in kai yi balaguro ta an kai dan kwana biyu kaɗan sai ka ga duk abin da ta ka yi ta shiga cikin wani yanayi to kana dawowa to ko shekara arba'in kun kai tare ka za angu ai alaga ta malam wannan bar ma in dan tuna ma kaina asiri wata rana nayi balaguro eh sai ne ke ta ganin waya bisa waya na ce washin lafiya wani ta ce wallahi ka gara baka gidan nan eh mu wallahi ba mu gane mu Sa- komi sabuwar Ni ce, "Ah, soyayya ta kuma samu." yanzu da nike can kuma ni kuma ta ce lalla ka bar wannan magana ayi wai shi kokari ka ayi dawo kokari a dawo to Duk- shikenan na ai gane.
shi yasa ake son mutun ya rinka ka san bahaushe na da wani karin magana ce koshin gani Eh.
ka sa warre ni Kwarai.
idan mutun ya daga ya bar gidan shi iyalin shi za su iya fahimtar lalle tabbas yana da Waye- muhimmanci waye shi?
saboda akwai problem kin daga tasowa a yare yanzu cikin cikin yan mintuttuka yanzu gashi an yi awowi babu su da nan na Allah zai nuna maka wane ne abokinka na gari wane ne ba abokinka na gari ba saboda lokacin da za a iya cewa matsala kaza ta taso duk waɗannan abokan da aka dasawa da su sai ka iske cikin 20 yalla biyu ne za su cika alkawari ko guda duka hikima ce ta Allah ya nuna maka to ina ga an ce ka mutu sai ta tsaya taimakanta lissahi wannan rigimar da ta kai na ganin kai ba komi na ba kaza kaza kaza kaza kaza ta yi hattara haka malami haka masani haka shugaba adili duk wanda a cikin al'umma In ba dai- ta taba sanin tsadar shi ba sai radda babu shi da ya dan daga kaɗan yayi nisa sai su ɗanɗana to wannan wa'azi na ina ga an ce babu shi kwata-kwata Mu yi- mu yi hattara gaskiya Eh, eh, bari mu shiga cikin shirin gadan-gadan To.
akan mafita a cikin ƙasa To.
musamman muna magana a ƙasar mu Niger na in lokaci ya ba mu zuwa gaba kuma sai mu zo mu shiga akan can waje ƙasashen waje to amma har yanzu dai in s loko yana kusa ina so a ɗebe noma a sa zaman lafiya tamkin mu kenan a yau na alga ta malam me mafita Mhm.
a nan cikin ƙasar mu tunda an ce ah, ah, ko ji zafin wuta Mhm.
ai bai kai ga murhu Mm, ba kwarai ku, tunda kwarai ku.
mu nan yanzu Na'am.
muna abin yana da akwai damuwa Mm, sosai mhm, mhm.
Eh, akwai wuraren da wanzu ba ka tafi yanzu kaga a kwa- a kwanan baya mun ga eh, an fito wata wata doka ana son ma a- a tsaye da eh, mai da ake sai da a yankin tilibiyar kamar gidajen sashen arihi Mhm, mhm.
to kaga duka kaga kaga abu in ya kai irin wannan Mhm.
kaga ai ai matsala ta ba biyu.
gane ba shi Na'am.
zaman lahiya in babu shi Mm.
yana takura kowa ne na'am yi su masu gidan bai taso ake gani haka.
to shi mai moto Eh.
wanda zai sha ya ta yi harkokin shi Mm.
mai mota wanda zai yi sifiri shine ai kaka an kai da su idan sifiri ya tsaya moto ya tsaya rayuwar mutane za su takura saboda mun saba da- mun mance da jaki mun mance Ce da da rakumi doki, mun da ci da doki.
doki ko hau da mutum an kace ai bai san wanda ake Ah, bai- yi faruwa.
tahiyar ƙasa ba mu saba ba za a shiga cikin takura ne wadda Allah ya san iyakata shi yasa masu jawo wa fitintinu kasa tsammanin abin zai tsaya ne a ka- a kan al'umma wato kamar Akan ma'ana kowa ne.
waɗanda suke kai ma hari a'a babanka zai shiga ciki mamakka za ta shiga ciki garinku zai shiga ciki ƙabilarka za ta shiga ciki yan uwa ga sun komi daban-daban.
yadda duk kaka tunanin abin nan ya wuce nan shi yasa dole sai an yi dogon tunani Allah ya kyauta mafita to mafita malan ana kiranta da larabci alhallu asalin halla shine an warware abu na'am shi na bature yake kira solution na'am shi suke kira da english solution kenan lay solution ko kuma the solutions na'am ka gane ko ma'ana ya za a yi a samu mafita to mafitan nan tunda muna zance ne kan al'amarin da abin da ya shafi zaman lafiya sai mun yi mishi shimfiɗa na'am shimfiɗa ta farko shine cewa Mm.
babu wanda ya san duniya irin Allah Allahu akbar Allah subhanahu wataala shi ya halicci duniya wannan bamu da jahiliya akan shi Ah, ko wa mutum shi ya halicci dan adam shi ya halicci abin da ke saman duniya bisa doron duniya da komai da komai Na'am.
kenan babu wanda zai han- zai sanar da Allah yadda duniya take ciki shi gaskiya yasa gurgun binciken da ake yi a duniya ana mancewa da magana Allah na'am yana daga cikin abin da ke sa solution kin da ake kawowa ba sa yi sai ka ji mutum yana cewa ya san duniya ya san duniya baka san wai duniya wai wani dan ilimin sa ya san duniya a'a sanin da ya ma duniya gurguna shi ne ai sai an koma zuwa ga wanda ya halicci duniya Na.
yau in ana magana Peugeot Mhm.
ba wanda zai ba faransai magana Pe- ba- Mota bayanin Peugeot.
Peugeot don su sun ka kirkira ta duk matsalar ta suna za su bayanin ta na'am duk wanda ta cakuli in ta cakuli a duniya dole sai an koma wajen su motar Mercedes in an ka ce ta cakuli dole ko an ki ko an so sai an koma Almai ita dai matsala ta mai gida mai gida kamata a tambaya.
madalla to in mun yarda da Allah shi yayi duniya Na'am.
abu na farko dole na mu yarda da cewa in ana son a samu warware al'amari sai an koma zuwa ga wanda ya duniyar jalla jalla wa ala na'am na ɗai kenan na biyu ya kamata mu sani cewa duk ɗan adam bai iya shiryuwa ba matuƙar babu hasken wahayi tare da shi to kowane ne shi don akwai waɗanda ke ganin cewa na'am hankali intelligence i tana iya hidda su ko kuma savoir mm daga sabuwar nan Mm.
Ku kalanmu da sauraronmu afuwa gafara ba laifin malam ba ne ba laifin mai gabatar da shirin ba ne laifi ne na dace wutar lantarki tana zuwa tana zauwa su kuma na'urori wani lokaci suna samun yanayi na wahala na ganin cewa a ba su samun yadda suke so da haka za mu ci gaba da shirin kamar yadda yake a yanzu a wannan kafa ta gidan talabijin duniya da haka za mu komo a wajen shi imamu wanda ya fara kawo mafita ya zo kololo ilimi waɗanda suke ganin intelligence ɗinsu ce Na'am.
za ta fidda su ko za ta fidda ƙasa ko Na'am.
za ta fidda al'umma na'am alga ta malam to shine yanzu idan muka dawo zuwa ga abin da ya shafi shi ɗan adam ba abin da zai gyara shi sai ilimi tsarkakakken ilimi shine ilimin addini na'am hankalin mutum bai iya shirya da shi shi kadai da hankali ya ishi dan adam ya rayu da Allah bai turo annabawa ba da sai a kyale ku sai a kyale ku da hankulinku shi yasa Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula na'am ba za mu azabtar da wata al'umma ba sai mun turo mata manzo ya faɗa musu ya faɗa musu don mi don hankali shina karkacewa amma shi wahayi bai karkacewa shi yasa matu tunanin a bar mutum da hankalin shi ya ishe shi hankali bai isa ga al'adodi nan da dama in ba da addini ba mu iya canza su gaskiya ne yana da kyau mu fahimci wannan sosai to abu na gaba sai ilimi na duniya Mm.
ilimin kere-kere kowanne irina Ehe.
idan ba a san Allah ba Mhm.
to matsayin jahilci jahilci shi ke a wajen Allah
wajen ilimin kirki kwarai ko in dai ba ba a san addini ba an kai ma Allah aiki da shi sunan shi jahilci na'am amma kuma ba ra'ayi na zan bayar ba Mhm.
bari in bada abin da Allah ya hodi da kanshi na'am tunda nan da ai a ƙarshe ko ga Nan ne- nan ne musulmi kankan Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul rum yake cewa na'am wa'adallah Mm.
la yukhlifu Allah wa'da na'am ولكن أكثر الناس لا يعلمون Mm.
يعلمون ظاهرا من الحياة na'am وعد الله القول عن الله بس mun tsaya dogon bayani bakan abin da ya gabata na'am saboda babu lokaci la yukhlifu Allah wa'ada Allah baya saba alƙawari walakinna aktharan nasi la ya'lamun sai Allah ce da yawan mutane ba su da sani
ya ma faɗi yace ba su da sani ko tsaya ka ji to in an ce mutum bai da sani ya zammi Ah, Jahili ko?
jahili to sai Allah ce ya'lamuna zahiran min alhayatid dunya amma sun san zahirin rayuwar duniya A haka a buɗe kaga ya ce ba su da sani shi wani wanda an ka ce bai da sani sai an ka tabbatar mai da wani sani kaga wannan ga nuna maka ashe sanin da gare shi in bai san Allah ba wajen Allah jahilci na la ilaha illallah na'am walakin na aksaran nasi la ya'lamun da yawan mutane ba su da sani sai ce ya'lamuna zahiran min alhayati dunya amma ita rayuwar duniya sun san zahirin ta sun yi fice a cikin ta I, sun yi kenan nisa sabidirki shi a wajen shi ilimin su na duniya ba ilimi bane a wurin a Allah wajen Allah sai in ka san Allah ne sannan ilimin kake ilimi kuma ga dalili malamai sun bada hujjoji daban-daban To.
bari mu bada misali yadda za a gane ba na'am tule sector da filiyar da domin da ake karatu na'am a duniya gaba ɗai da irin yadda duniya ta ci gaba da irin yadda ba za ta ci gaba zuwa gaba game da kere-kere na'am babban matsalar shine ba a san Allah ba
ana yi dai ne to mutum ya karanta geography To.
geography ilimi ne wanda ke da alaka da ni da me da ƙasa ko ƙasa mm.
to har ka zan professor ka zan ma menene professor wane ne waye ka zama hannu duk matsayin da kaka so ma a baka na'am
to amma kuma baka san wanda ya halicci ƙasar ba wannan ya kala ya karanta kaga ai result ai wannan ya ai ja- karanta ai aka ji ai na- jahilci ya ƙari kai wanda ya karinci halitta bai karin- bai san wanda ya halitta ba
amma iya karanta halittar ai nan wurin wanga dan kasa nan wurin kaza ne nan in aka duba ai nan kaza ne to wai yanzu duk ka san karatun su.
kai ƙari Eh.
amma to wai kai hankalinka bai baka ba waye wanga abu
sai kake ganin kamar ilimin ka ne baka to to kaga ai akwai hayaniya wanda ba karama ba ilimin likitanci ka karanta likitanci na'am ka zan profesa a cikin Da ilimin waye likitanci waye duk matsayin duniya ka samu to amma kuma baka tunanin waye waye halittar ga wadda kaka aiki bisa gare ta kana samun kuɗi amma ka san ilimin ya ne zan yi in feda zan yi Eh, in tsinkiya to zan wai yi in wai cire wannan ya inda ba a yi halittar nan ba kai ya za a yi har kai karatun da kai yi kaga jahilci kenan ilimi na agronomy eh Nu- yanzu na ji kun ce kun yi maganar kan noma a koma a koma gona tau to yanzu kai kana da profesora a cikin ilimin agronomy Mhm.
amma kuma wai kai hankalinka bai taba baka ba wane ne ke hiddo shibkan nan kai ne ba kai ga hiddo ta ba kuma ka san ba ba ba wani mutum na ga hiddo ta ba shi profesan da ya koya maka wai bai taba hada ma ba cewa wai wane ne ke fiddo wa tsiron nan amma sai dai zo ya kwatanta in an kai kaza nan ho ba zai yi ba kaza zai yi kaza Allah subhanahu wata'ala ya ce akbar a fara aitum ma tumnun kun ga maniyin da kuke jefawa cikin mahaifa na'am da matanku kaga nan Allah ya san dan adam shi yake jefa mi Eh.
mani na'am bai yi musun aikin shi ba amma sai ce a antum takhluqunahu to am nahnu al-khaliqun yanzu bayan ka je mani cikin mahaifa To.
shin wai yanzu wannan operation kin da ake nan ana yi Ta ciki.
ta Allah wadda ba sai an sa aska ba eh kai tsaye Allah shi kai komi nan shi gyara komai dan ya fito wai shin kai na ga halittar ɗan nan naka koko Allah na ga halittar shi Dan Allah subhanahu wa ta'ala ce a fara aitum ma tahruthun shin kun ga abin da kuke noma Allah bai ce baka ɗaukar kalbe Abin baka noma noma ka yi.
ko ka sa mashin ka yi amfani da ita Na'am.
shin a antum tazra'unahu am nahnu zari'un shin kai ne ka fito da shi ko ko Allah na ga hituwa da shi in Allah ya ga dama an ka sa abin ma kasa ta tsotse shi.
To, a fara aitumul ma alladhi tashrabun shin kun ga ruwan da kuke sha Allah bai ce ba ku shan ruwa ba amma a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu almunzilun ku ke sabkar da ruwan ko mu tunda Ji bai Allah.
ce yo ta za ta karatun wayar da Eh.
iska da kaza da kaza Da- shi da- da- kaza kaza.
to ita mai to ita ka sabkar da ruwa prevision Hasashe.
na wata ke yi hasashe na wata kai ba ta san abin da za a yi ba wani ma dan gigita suka ja ce to ai an ce wai Allah ɗaya san eh, inna Allah indahu ilmu sa'a أيوة.
wa yunzilu أيوة.
al-ghayth أيوة.
wa يعلم ما في الأرحام نعم.
وما تدري نفس ماذا تكسب غدا إيه.
وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير إيه.
cikin Qur'ani Allah ya ce Allah shi kadai sai lokacin da za a tashin kiyama Haka.
wannan babu wani sabani Da eh, kowa.
eh, kan- kan shi tunda babu wani lokacin da za a kiyama sai a ce inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghayth Allah yana saukar da ruwa Allah ya sai lokacin da za a saukar da ruwa yanzu da ilimin duniya ci gaba sai an ka ce ai mitiyu tana gane lokacin da za a yi ruwa amma ai wani lokaci tana haɗi sai ya ka ji Na alaji tsaya.
ba nan shike ba to da Allah ya ce shi ɗaya san lokacin da za a saukar da ruwa ma'ana ruwan da abin da yake kewaye da shi metiyo tana iya haɗi ta ce za a yi ba a yi ba metiyo tana iya cewa za a yi ruwa an gane ko Mhm.
to ta haɗa mana millimeter nawa za a yi kafin a yi ruwa kahin ayin eh in gaskiya ne sai su ce za a yi ruwa kaɗan sai a yi maɗi ruwan da sai sun tada gari an sha faɗin wannan to sannan kuma ta haɗa muna ruwan nan za su sabkowa igu nawa za su sabkowa Ya. sannan kuma bayan ta haɗa mana igu nawa ta haɗa muna mutum nawa zai amfanuwa da ruwan nan shibka nawa za ta hitowa shibka nawa ba za ta amfana da shi ba da Allah yake zance shi kaɗai ya san abin da yake da alaka da ruwa Mm-mm. ku dan gutsura muku na za a yi ga al'ada in abu kaza haɗu kaza amma cikakken sanin na ruwan shi na gare shi in kuma Allah shi ya san akwai dan ɗigo in na- akwai dan metiyo ba na Niger ba ko na America wanda ya san ko ɗigo nawa zai sauka shi to shi waɗa muna kenan eh, Allah shi ya sayar da ruwa digo nawa zai sauka Ka- ba- ba- amfani nawa zai yi komi wannan yana wajen shi mutane ku daina bakan ko wahala ana dai na fahimta Allah ga ta malam Eh.
duk waga wa- waga kujuba kujuba da ake ciki Eh.
ko mu muke haɗa kanmu da alalabe na kanmu ba a fahimci qur'anin da kyau ba malam ba a fahimci qur'anin ba ai yana daga cikin abin da yasa kake ganin yanzu su da yawa daga cikin su yan boko ko turawa suna yakar mu ta fuskar baka fahimci mi qur'ani yake son ya ci ba balle ka kira mutane zuwa gare shi sai Allah ce wa ya'lamu wa fil arham Allah ya sa abin da ke cikin ma'aiwa sai an kace a ai yanzu likitoci suna nan da wani A ce eko akwai ɗa namiji ne abinda ko please mace da bai ce.
a ce namiji ne ko mace ko ƴaƴa biyu ne to wani lokaci sai su ce ɗa uku na sai a suke hudu na wani lokaci wata mata ya ko yan ina ce da ta aihi ina ganin ko yan mali ce da adda ciki ko abin nan da an ka ce ɗa takwas na Mm.
tara an ka iski ta Allah ga ta malam kakka abin nesa Mm, mm.
yana da ƴan tagwaye duk wata shawarjar duniya aka yi aka ce ɗa gudana na sai ragona na aje komi ina na wani aiki aka kira ni ashe sun saka hita sai aka ce min ai madan ta sauka ni ce alhamdulillah eh sai mace ta ce ai ka san wani abu Eh.
ka ƙara ƙara eh wanda sai ni zagura ba ne ce kuma an ce ɗa guda ba ne Eh, ina ya ina.
bi wallahi Ka suna san- nan da ransu ka yanzu a san shekaru ka takwas san- da ka ƴan kai.
san wani wani adda mata eh to tana da ciki to mata tana da ciki shi kuma babu rago hai an kai buga buga an kai ragon ga in Allah bai baka bishin baka hankuri wai wai shi ne sannan tun da dai ɗanka dai ba ɗan shege na ba Eh, wai wasu ɗan suka shege in ba ba.
a yanka ragon nan ba Wai an tsammanin ce in suke.
sati ya a yanka in wani sati ya zo in baka da sai ka Har yanka ma in wani mutanen- sati in baka samu baka bari a lokacin da Allah baka Mm.
to amma mu yanzu ɗan halat in ba a yanka mai rago ba Tashi hankali.
shege ya hishi a ɗima Mm.
a Tashi yanka mai hankali rago ne, tashi ka ɗora maka kaɗin da Allah bai ɗora maka ba La ilaha illa Allah.
alaji ana nan ana nan har an ka aihu babu rago duk buga bugar da ya kai Yayi.
an kai kusan kwana nawa kuma babu rago su da ya matsu ana zamani sai an ka zo an ka ce mishi wani ci an ka ce wa yaron nan ya koma ya ce wai da Allah ya to Allah da mutane na damuwa Allah ya kyauta yawa mu je a ka ya kaji aliji na'am wa ya'lamu ma fil arham Allah ya san abin da ke cikin ma'aifa nan ana nufin Allah shi san abin da wannan jaririn ya kumsa gaba daya na'am ma'ana dogo na gajeri na mai kuɗi na talaka na president na minister na mahaukaci na malami na wacce specialist zai karantawa yaushe zai rayu yaushe zai mutu a wannan ba a samu sanin shi duk ba.
wannan likita ya san da shi zai yi Ba- babu aure wanda ba zai yi ya san- aure ba ba san wannan ɗa ba.
nawa zai haihuwa ɗa nawa ba zai haihuwa ba waki da sanin wannan ba a samu ba to shi na ake son mutane su fahimta abin da ƙur'ani ka magana ba wagga hayaniya ba wa ma tadri nafsun ma za ta kasi bukata wa ma tadri nafsun bi ayi ardin ta mutu rayuwa ba ta san abin da ta samu gobe ba an ko fito da ce long prepose de dispose tana yiwa ka ce abu shi kasance baya kasancewa to wannan shi ne abin da muke son mu sani yana da kyau mutane su fahimci wannan da kyau Kwarai.
to ala ayyati hal Mm.
muna zancen abin da ya shafi dan adam in babu ilimin addini aiwa a wajen Allah banza ne na'am mun fahimci wannan da kyau shi yasa mun kace Allah ya ce walakin na aktharan nasi la ya'lamu mutane da yawa ba su da sani ya'lamuna zahiran min alhayati dunya sun san zahirin rayuwar duniya ma'ana zahirin rayuwar duniya shine sun ka sani duk yadda an ka ci gaba game da ilimin duniya in dai ba a san Allah ba to aikin banza ake yi safi durki ka karanta mi a ƙarshe Allah ce a fara'aitumun naran lati turun kun ga wutar da kuke hasawa a antum an sha'atum shajarataha am nahnu al-munshi'un ku kun ka kirkiri iccen ta kuma ana kun kalice shi ko kuma mu ya mun kalice shi kenan ya kamata dan adam ka san matsayinka ka tsaya na ka matsayi tsaya matsayinka jirgi ba ba mu cewa ba bature yi shi ba amma sinadarin da da kayan da an ka hada an kai jirgi ba bature yi su ba kuma bature da Allah bai halicci iska ba da jirgin shi bai da amfani bature da bai kalli is- tsuntsaye da Allah ya yi ba yayi misali ya yi misali da su da sauran uh, kifayen ruwa waɗanda an ce sun kalle su su ma waɗanda daga tashin nan inda bai gane su bai ya karanci yadda rayuwarsu take bai iya yin jirgi
gaskiya sannan inda bai fahimci yadda dokokin duniya da Allah aza su ba in an haɗa kaza za su ba da kaza iska mai lokaci kaza shine na jirgi iska kaza ba na jirgi bane inda bai san wannan ka'idodin ba bai iya yin komi kamar yanzu a ce ga hadari ya taso ga iska jirgi sai a ce baya sauka to ita Tunda metiyo ya aiki san- metiyo kin na aikin mi ta kai a tunda su su su sun karanta sun san ai in shi akwai wannan, ne ka gaya maka da na jirgin ba zai dokokin tashi ko an ba ka zai sani sauka ba.
yanzu ko virus kin da suke kiriye ai sun san da in an hada kaza da kaza zai bada virus in dan adam ya shake shi ko ya shashi zai halaka shi ai dokokin rayuwa na sun ka sani da shi ne suke ma mutane wulakanci tushen dokokin rayuwa ga mu ba mu san su ba a mu kwana mun kai kwana kwana mun kai Allah ya ce wa sakhara lakum ma fis samawati wa fil ard Allah ya hore muku abin da ke cikin samai da kasai sai mun ka tai mun kai kwana su ka sun ka tai sun ka tsaya tunda Allah ce ya hore muna kaza da kaza zai bada kaza kaza da kaza zai bada kaza Na.
sai sun ka riki mun ka zambayi
muna ta yi kuma muna ta yi bauta ba dole mu yi bauta ba tunda baka da ilimi jahili jaki na jahili jaki na in baka karanta addini ba ka zan jakin mallamai in baka karanta duniya ba ka zan jakin turawa wannan abu biyu wannan wajibi na kuma kowa ya tsaya shi auna ka zan jaki malami na Allah mai tsoron Allah shi na duk ilimin da ya bai bautar da kai amma wanda bai tsoron Allah Allah ya bautar da kai da ilimin shi bature wanda ya san addini shine zai kirkiro na'urar da za ta taimaka ma mutane bature wanda an mugu zai kirkira na'urar da zai bautar da mutane shi halaka su kuma kuma duk abubuwan da suka karanta sun san da akwai wanda ya yi su Allah A'a, to kai ko idan Einstein ma da an ka tambaye shi akwai Allah ai sai da hudu ya ce ta duniyar nan akwai wani pouvoir wanda ke tafiyar da ita. In ma mutane suna tunanin babu Allah to wannan pouvoir kin da ke tafiyar da duniya to shi na Allah in ma bai hito ci Allah nan ba.
Hey, wannan sun san shi kuma kowa ne Einstein kuma menene ya kawo na kere-kere da sauran theory da ya kawo cikin physics da menene menene to ala ayyata hal alaji lokacin mu ba yawa ne da shi ba mu san ko za su kara mana lokaci ba mu shigo kenan cikin abin nan namu mun yi zancen Allah shi ya halicci duniya kenan babu wanda zai faɗa ma Allah duniya mun yi zancen cewa ilimin duniya in dai babu addini bai yi shi yasa ka bar solution kin da ake son a kawo in ba a hada da addini ba ba ta samuwa saboda yau bala'in bala'in da muke ciki yau masu ilimin duniya ne sun ka kai mu cikin shi su wai makamin nukiliya wai makaman da ake halbe mutane da su wayo shar de combat wai duk duk virus kin da ake cewa an kirkiro wani na ya kirkiro shi to ba ilimin duniya suna kai mu ga bala'i ba faɗa min kenan dole sai an koma a ilimin Allah dole yo alaji in dai wagga dai duniyar ta su bala'in da duniyar take ciki yakin duniya na farko wani na yi shi halaka kan shi wa kirkiro yakin duniya na biyu duk waɗanga abubuwa wani na kirkiro su da sun ka ci gaba cikin ilimin duniya suna sun ka kawo wanga kuma kaka ta wajen su ga nemo solution ka ka kusa abin da kakai ba samu haba alai mai mai wanda ya makamin da ƴan wanda ya makamin da ana tada shi dushi tada duniya gaba ɗaya kaga zuwa neman solution wajen shi to alaga ta malam me yasa dangantaka mu take da ƙarfi da su dangantaka mu take da ƙarfi da su saboda suna da kamar kullum abin da muke nema sai mu ga kaman kamar yadda ka faɗi a yanzu mu koma auren Allah mu nema sai mu ga kullum a wurin su ne muka fi son mu eh abin da yasa ka san sai ka bambanta tsakanin ubangiji da halitta Allah bai hana mu yi mu'amala wa junan mu ba yau ko Niger in kana son wani abu kowa Allah Allah ya faɗi nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya Allah ya rarraba muna Allah ya baka wata baiwa wadda ban da ita Allah ya bani baiwa wata baka da ita in za mu mu'amala sai in dan ma cikin tauka dan min cikin taka to normal ban mu yi mu'amala da su ba amma kada mu yarda mu dauki amana mu ba su shine da yawan mutane ba sa ganewa kuma tuturawa ci gaba kala biyu na akwai ci gaba na addini da ɗabi'a akwai ci gaba na kere-kere an gane ko abin da ya shahi ci gaba na kere-kere suna iya su kai mu gaba amma ci gaba na addini da ɗabi'a ba su iya kai mu gaba
shi alga ta malam shin wanda ya kama Allah ko kuma san wannan ilimin na Allah bai iya kere-kere a'a yo shekara 850 kwanakin baya da niga maka da musulmi sun kai mulki Spain sun ka kawo ilimin kere-kere turawa sun ka zo sun ka koya gare su su bu su gaba ba kai baka taba gani ba konan Niger lakwal yarinya mai hijabi ta zo premier mai sawan mini jeep yan duniya ta zo darni ai shi ilimi bai da yare ilimi bai da jinsi ilimi bai da jaha ilimi bai da ƙasa ilimi bai da addini wanda Allah ya ba shi Allah ya ba muna mun ka ɗauki yare shi na ilimi da yare shi na a ilimi faransai shi na a ilimi da turawan ingila jahilai na da mutanen rashi jahilina da mutanen china jahilina da mutanen america jahilina da ingilishi ta ilimi da faransai ba su iya kira komi ba da mutanen china ba su iya kira komi ba da mutanen rashi ba su iya kira komi ba da ranshin china a ilimi da mutanen china da na america da faransa ba su iya ba no shi ilimi daban yare daban yana da cikin abin da ya kashe mu da ilimi shi na ai yare da yare shi na a ilimi da duk larabawa mallamai na gaskiya to wani balarabi shi kai ko karatun Qur'ani bai iya da faransai shine a ilimi da duk mutanen Faransa masana na sun iya kirkiri ce ka iske bature bai iya komi ba ya kamata mu fahimci tahiyar rayuwa shi daga cikin abin da ya maida mu baya alaga ta malam shin yanzu ya za a yi duk wannan takurma da shine a samu abin da nake so ilimin duniya in babu addini cikin shi bai haifar da komai sai bala'i shi yasa su can turawan suke kera abin da zai hallaka duniya amma su je su sun yi majalisar ɗinkin duniya alhali majalisa ce ta barke duniya abu na biyu yan boko musu sani cewa matukar za su mai da addini gehe a ce haka za a taya da administration wadda adda intellectual masu aiki da hankali zalla to su kansu bala'i ne za su kawo muna Bau, mai gidanka ma ya yi wanda ya majalisar ɗinkin duniya sai da ya ƙari yakin duniya na biyu na wanda ka ganin wani abu sannan na ya taho ya zamana. Kuma ba bari ya yi ba. Kullun yakin da aka haddasa wa shina daga cikin masu kawo shi. Ya za a yi kai tunanin wanda mutum shi zai kama solution.
Akwai warewa kenan tsakanin addini misalin da da intellectual kamar yadda ake yi a Yanzu kamar kasan mu da an samu matsala. Wallahi matukar ba a hada da malamai ba kuma inda ce malamai na farko ina nufin malamai waɗanda suka yi karatu na addini kuma sun kasan yadda duniya take ciki.
karatun addini da karatun rayuwa duniya a tara malamai in an ka kawo abu sai an tabbatar da a ilmanci haka shiki kuma malamai masu tsoron Allah su ba su kawo tasu gudunmuwa na biyu a yi kokari a hada da jagorori nami na gargajiya matukar za a ce intellectual kawai za su aiki su zama na cikin su biro kaɗai ne ma'ilmanta shi Su kenan ɗaya za a su zamana kirkiro a yi wani abu.
faransa a yi kaza a yi kaza Mm.
hayaniya ce kai turanci na kai turanci ba shine intelligence ba diplom miyar etude ba shine intelligence ba miyar etude ba shine prendre de decision ba na'am decision sai an tsaya an yi tunani kai ka zamna wani lokaci ka sai ka sha giyarka kana tsaya kana tangadi kana maye na'am ka ce zaka kama al'umma solution goma ka bayyi tsara mana sha biyar Ah, a goma to yayi eh, mu ce alga an gane ko ka sai ka sha giyarka ka yi maye ka zo ka ce zaka kama mutane solution ƙarya ne babu solution babu solution wanda adda virus cikin kai shi kanshi yana da matsala akwai kuma ai alga ta mala irin wannan magana akwai wani sa a ce ai ai, yau yau maganar tashi fice tana yawa bai kenan in yana son yayi magana ko dai ta cin mutunci ko ta wasu sakonni sai ya ji ya hada wannan eh, me aka ce mata wannan giyar mai zafin nan.
cin mutunci ga kawo zaman lafiya cikin al'umma ai Ba shi ba an ce akwai bannanta ba a shi wani na zai lokaci kawo ai barakat shi yasa muke son duk abin da aka yi cikin al'umma wanda ya shahi al'umma ba na dan boko bane dan boko in dai al'umma ne faransai daban mutumci daban Al'umma.
iya faransai daban iya zama da jama'a daban yin lakwal daban iya zama da jama'a da sanin jama'a daban dole sai mun fahimci wannan kenan ba a san wannan ba dai ana nan dai wallahi a zamna cikin biru shi kadai alhaji kana saurari na ni ne ka a yi faranse a yi faranse a wace wannan hayaniya ta kai baka san teran ba yau duk mallami an san shi ya san bi- ya san qur'ani Na'am.
sai an ka tai an ka dauki mallan an ka kai shi garaji an ka ce shi gyara mota an kaɓa na mallan an ka dauke shi an ka kai shi likita an ka ce shi mahutane a duniya a kashi wallahi shi na mai da ka gurmu kwarai da ya so kama ita a ka gajishiya to ashe dole in ana son a yi maganin matsala ta tsaro sai an nemi su al'ummomin da ake rayuwa da su a wannan wurin to yanzu misali zan ɗauka misali sai mi- misali jihohin da muke da matsala da su kwarai difa da kuma tilabiri Ya- in an ka ce za a yi maganin matsalar tsaro ba a hada da mutanen tilibiri ba ba a hada da mutanen difa ba shekarun annabi nuhu za a yi wuri gudana ake
inda wanga ilimi ne na cikin Ba- ɗaki kana zamani alaji kana rubuta mutane abin da za su yi kai mi ka sani kana can zamani kai baka san kowa wannan region ba baka san wani mutanen nan suka rayuwa ba baka san yadda ma tsarin shike ba Sh- ya ake kawai ko- irin ko waɗannan- jami'an tsaro in ba su aiki da mutanen da ke rayuwa a wuri ya za a yi su samu nasara
amma sai ka ga alga ta mal yanzu kamar teburin ga da muke daga nan sai ka dauki decision ɗinka ka ce kawai a haka za a yi wannan kuma- wannan kuma haka za a yi to in ka ɗauki wani decision kanka na ka ɗauka ma ita don banza ta bata aiki me yasa dokokin ƙasashen turawa sun kake cin nasara afirka saboda ɗan afirka ba a ce ba misali ita doka tana da alaƙa ne da mi da rubutu da aiki na kai ka ɗauko expert na turai shi bai san afirka bai san rayuwa 'yan afirka ba na'am sai ce kuma ya shawo giya kuma da 'yan giyan afirka an suka an rubuta doka wadda ta saba ma addinin mutane ta saba ma al'adar mutane ta saba ma tunanin mutane kuma sai an ka zama da an ka rubuta an ka ce kwashi take aiki da ita hayaniya ta ita doka tana bukatar sai an yi wata etude don aiki Ma- ma'ana alaga ta malam kar in kace ka Eh.
yanzu kamar ita ƙasa bari ba da misali da mu Shin su- mu- ana iya zamnawa da malamai da dattijawa da ma'ilmanta da sanin mutane da duniya su rubuta dokar su tasu ta ƙasar su su turawan wani na rubuta musu tasu A'a, ai ai abin tambaya kenan shi baturen wani rubuta Kenan mu ba mai a shi tashi ta kasa ta yi abin tambaya wani na rubuta mai ita su suka rubuta abu.
a to mu ko ha a mu muna jira ma muna jiran mu amso ko to mun ta jiran mu amso mu gani yadda za a yi kai yanzu bari in kwatanta maka da abu etude de feasibility su da kansu haɗe ta duk abin da za a yi in ba a etude de feasi- feasibility ba bai yi yaushe aka cewa a ɗauko doka da a wani bature shi na rungume da karuwa a bakin flash shi ɗauko takarda ya rubuta shi rubuta wanda zamu rayuwa kai ta kanka ka san wanga abu hayaniya ta saboda kai baka yi imani da baturen gaba baka yarda da tsarin shi ba sannan shi bai san wanda kaka rayuwa ba amma kuma sai alaji tabbaka dan maka bokon afirka kanshi surtout pays francophone suna iya saba ma qur'ani da hadisi da magana addini ba su saba ba abin da yake rubuce ba an faransai ina gaya maka wata magana Amma wagga ka gani wagga wata kissa da kaso in faɗa ma amma ban faɗin garin wani gari na akwai gandari cikin garuruwan mu ban faɗi amma dai nan Nijar gandari wuri- aka zo noman rani.
aka tattauna da sarki da manoma to kan matsaloli da irin yadda dai abubuwan noma suke na'am to sai wani mutum za a tashi taro sai ce Allah Allah ya taimake ka ina da magana na'am ya ce gaskiya Radevan sukin nan da an ka rubuta Mm.
ta yi muna yawa to ba mu iya hobiyan tawa ba kowa na zai iya biyan ta ba in an ka ci haka za a yi abin nan bai yi gandari shi kenan gandari kenan tunda ka san akwai abin da akwai ake yan biya ruwa da hili da yawa meye da kake eh biya takarda ran girdima shi kenan ce ka malam sai wani daga cikin ma'aikata ya tashi waɗanga waɗanga 'yan boko an yi agronomi ba a iya ko shibka ba jiran ɗaya suka yi a basu kuɗin redifan su ta zuwa harkar su To.
eh, ta biyan matan su da sauransu ba na ce duk kowa haka yake ba amma wasu daga cikin su ya tashi ce no eh, wannan abin bai yiwuwa daga minister ne an ka hiddo reçu an yi kashe donc on peut pas changer ça ça c'est impossible sarkin sarki na sauraron shi zai da ƙari ya ce mai sai kire sunan shi ba so in faɗi sunan a bar faɗi ya ce wane ya ce eh ya ce duniyar ga ƙur'ani ina ba ya canzawa ba da ran ka ce an mito da ministar ko ministar ba ana canza shi ba balle So nawa ma kwa- balle iresun da ya fito daga ministar So nawa?
dan afirka kasashen ingila sun himu wayo su suna kallon rayuwar mutane su yi amfani da su yi amfani da shi wajen samun saukin rayuwa me shi dan peyi francophone parce que kasan france kasa ce wadda ta yi fice akan literature da sociology su kuma ingila wajen technology da Kere-kere.
kere-kere shi yasa su ilimin su kullu ana tana wajen kere-kere mu ko kullun sociology da literature ka Nan iya ne mun faranse ka san rayuwar Eh, mutane kai ta ƙarya ka gani kai ta matsa ma mutane ga banza kuma baka mutane ci gaban komai yanzu ba ma in cikin yan faransan garin To, kasa wani zai shi ce na kana ba ma alaji iya ba nake ma iya son karanta shi ba waggashin hida ce mai muhimmanci Na'am.
wannan turancin a ce a hidda jagororin al'umma a yi wallahi bayyi bai bayyi kana nan kwance ka ci tuwo ka ƙoshi ka buɗe taiɓa ka buɗe baki kana kwana kamar mataccen kare ka ce wai kai na zaka kawo mutane solution ba tare da al'umma ba wallahi wuri guda na ake matuƙar ba a haɗa da jago kaga mallami in dai na Allah ne shi na rayuwa cikin al'umma yana da karatu in ya yi hudu ba ya kwaɗi magana mutane na sauraren shi kwarai jagora sarki in ya kito yi ma mutane magana ya ba su Ana hakuri sauraren ana sauraren su Na'am.
kai wanda yawan mutane suna da takaicin ka ka bari alga ta malam duk da yawan mutane ba su san ka ba alga ta malam in ka bari misali Eh.
a ire-iren mu ma da muke aiki nan yan jarida Mm.
wala kila mutane miliyoyi suke biye da mu sau da kafa muke magana sai su saurara mhm.
amma mutumin da kai ba a ma san ka ba Shi na yana an alaji.
dauke wani matsayi wato an ka baka.
san ko menene sun tura sun nuna maka da ka karanta yaren su to to kamar kana da ilimi ilimi daban intelligence daban diplom daban akwai masu intelligence dubbai waɗanda ba su da diplom Correct.
kuma ita intelligence kai kana da intelligence ne ta biro To.
baka da intelligence ta gona baka da intelligence ta jama'a baka da intelligence ta mutumci da mutumta mutane wannan duk baka da shi kai dai bukatar ka ka kana nan Kana kana kai da adda salar da kalkulon salar da kai zakwa kai mutane da jama'a akwai mai noma gona mai da mai dubu biyar duk shi rabe so ga jama'a Correct.
na rantsi da Allah in ya toce jama'a bar abu kaza ana barin shi kai kai da salar kin kama o kama baka yadda shi kabe kamata zaka zakwa kace kai mutane magana kan zance al'amarin al'umma Al- alga ta ya kamata malam.
mu ga maka mu ka gaskiya fa kawo maganar noman nan A- a- a- ma- a kwanan ba mun yi wata hira da wani wani mai mai gona shekara ashirin yana noma irin wanganin zamani da ake sa noman garka amma duk in aka yi noman kawai mutane ake raba ma suke ci su wani shinkafa su wani waye su wani waye to kamar da kace irin wannan mutum in ya zo ya ce ma mutane ku bar kaza a yi kaza sauraren shi suke yi. akwai masu yin dame dubu ashirin waɗanda na sani duka suna nan in suka zo suka ce wani a bar kaza suna ɗaukar mutane fiye da dubu biyu zuwa dubu uku suna aiki tare da su amma ba yiwuwa kamar yadda ka faɗi alga ta malam mutum mai ɗaukar salarin shi walikila na jika ɗari takwas ko ɗari bakwai ko miliyan ɗaya ko miliyan biyu ko uku ciki ma da kyar za a samu kuɗin nan ya yi alheri da- da jika goma ko jika biyar daga can sauran duk sun shige sannan shi ne zai cewa a bar kaza Ai, kuma an sannan kwatanta- kuma ya- kuma ya ce a bari Ai, kuma shi zai cewa kuma a yi kaza Alhaji- kuma sannan a bari alaji wannan hayaniya ce shi bature ya san da administration ba ta iya maganin matsala kana fahimta ta Eh.
abinda nake son mu fahimta akwai bari batun alaji mai noma a jamaica jamaica akwai wani mai sai da kokin dan To.
kokayin na To.
america ta gaji da shi na'am da can shi ka tura mata shi na da yara american sun ka ci dole dole jamaica ta kamo mutumin nan to
dole an ba su izini saboda irin kwayar da shi ke yawan Turawa.
sifiri a can da sauran yankin to an ka ce a kamo shi alhaji police sai da an ka tura ka- kasa kamo shi sun kai na jami'a sai da an ka hada da sojoji kahin a kamo shi an kai kashe soja kusan 300 da wani abu
kuma amurka ce ta ce a a kawo kamo shi to wai kasa abin mamaki wata tsohuwa da an ka tambaye ta ni na kallon tele lokacin nan tace ita ina ruwanta da gwamnati tace yaro in ya samu kuɗi shi biya musu kaza shi biya musu wuta shi biya musu ruwa shi ɗauki nauyin ɗiyansu shi musu kaza haka kawai su bari a zuwa kama shi wallahi sai inda karen su ya ƙare wanga ina kallon TV a na wannan musallai to wanga in mai sai da kwaya na kai Allah ya baka matsayinka na matsayinka na dan boko ba hasada ka akai ba kuma ba kushiya ka akai ba kuma ba duk dan boko a haka ba amma abinda muke so masu kan zagin nan cikin al'amarin al'umma su sani cewa kashi 99 cikin 100 bai hannun administration wannan al'amari shi na yana hannun hannun waɗansu jagororin al'umma in za ku yin aiki da su a samu solution ku koma Allah shi ya halicci duniya ba mu haɗa mai duniya addini a sa shi ciki jagororin addini su shigo jagororin al'umma su shigo masu hali masu taimaka ma al'umma masu shigo.
kima cikin al'umma su shigo sannan a nemi solution sati mai zuwa za mu yi wannan magana Wan- wan- wanda yake ɗauke Kaji.
da la- la- wani- akwai mutanen da muke ganin masu biya ma dukkan yankin su ma a- a- lanhu Alhaji.
kaga irin waɗannan mutane in suka zo gida suka yi magana alaji na'am ni na ta wani yanki ban so in haɗu yankin saboda ba siyasa ne kai ba Eh, eh.
kuma ni ba ɗan siyasa na ba kuma ba ina so in kaskanta yankin wani ba ko in gi- ɗaukaka yankin wani na'am wani yanki mun ka tahi ɗaurin aure na'am sai an lokacin akwai damana damana sai muka ga wasu ambulance Mm.
ambulance ta gaza kuwa alaji ruwa Mm.
ta shiga cikin su ta wuce na'am to shine sai ni tambaya ni ce irin wagga ambulance ko ya mai ba ko ina adda ko irin ta ba Mm.
ya aka yi haka sai su aka ba mu labari wani dan siyasa ne tun kahin ma wani zabe ya sai ambulance guda biyu kowace tana kai kusan miliyan 35 ko miliyan 40 na'am ya ce don Allah matan nan da suke mutuwa sama hanya da masu aihuwa sama hanya a ɗauko mace saman jaki ko a Mhm.
sharat Mhm.
don Allah ga wannan ai aiki lokacin kamfanya da ya kama sai shi na nan ya mai sai mutane shi sun ka kire shi suka ce to dibo kakka taho don Allah Mhm.
don Allah kakka taho kai zaman ka ai kamfani ka kare kamfani duk shegin da ya taku wajen wace shi muna barazana in dai bai kawo abin da ya hina ka ba da sanda za mu kore shi cikin garin ga yana zaman shi ya samu to sha'irin larabawa ya ce bari mu rike da Mu shi rike saboda da sati mai lokaci, zuwa eh.
lokacin mu ya ta Eh.
yi ya ce tun sha'irin jahiliya na tun kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kasan shi shine malaman mu na gira suka ce ma shu'ara shi'ara ya ce wa man yaku za fadlin fa yabkhal bi fadlihi ala qaumihi yustaghna anhu wa yuzmami wa man yaku za fadlin duk wanda Allah ya bashi falala falala mulki ne falala ilimin boko ne falala ilimin addini ne falala dukiya ce falala karfin fada aji fayabkhal bi fadlihi ala qaumihi yayi rowa da wannan falalar da baiwa da Allah ya bashi yustaghna anhu mutane za su wadatu da kai da kai da babu ka duk dai har ƙara ma babu ka don in an gani ka bakin ciki ake ji wa yuzmami za a zarge ka Allah ya baka ilimi karantar da mutane gurgurdon abin da Allah ya sanar da kai sai Allah ya ƙara ma albarka ya ɗaukaka ka Allah ya baka kuɗi taimaka ma mutane gurgurdon hali baka iya cire mazagin mutane komi iliminka na addini komi taimakonka Allah ya baka matsayi na mulki ko na gargajiya ko na abin da ya shafi na zamani in kokari ka taimaka ma mutane gurgurdon ikon ka dan baka iya cire mazagin mutane kuma kai dan adam ne kana kuskure sannan kuma Allah ya baka karfin fada a ji bai babu alheri cikin al'umma da wanda babu wanda ga cewa cikin ta abadi don Allah Ta, ina alheri shiki gidan da babu mai cewa jama'a a bari don Allah Ba babu a wanda bari.
zai ina alheri ga gidan da babu da cizo ina alheri ga jihar da babu da cizo ina alheri ga garin da babu da cizo ina alheri ga unguwar da babu da cizo ina alheri ga kasar da babu da cizo kenan babu mai faɗa a shi babu jagora sagagana aka tahiya
alga ta malam tahiya ƙarshe zan liƙi ta in muna son mu yi tahiya mai kyau sai mun yi tahiyar kaza ba tahiyar kuti ba gaskiya ka san tahiyar kaza da tahiyar kuti alji sai ka fassara mu.
kaza in tana tahiya Mm.
da ita da ɗiyanta wa wa- wa- wa gaba kaza ka shiga gaba, iya su ɗiya na shiga.
baya to tahiyar kuti a ta gaba take tura su to su suka shiga gabanta eh ka gane su sai mi Sai duk su inda za koma.
a su gajanta Mm.
to in muna son mu yi mai kyau dole sai mun tsaya mutane su tsaya su kare mutuncin su ku yi abin da Allah ya dora muku gwargwadon ikon ku sai mutane su saurare ku wallahi tallahi billahi alazim wa garan tsuwa da nika yi na rantse da Allah da ya halicce ni har dan kwaya Mm.
ka bashi matsayin shi ka taimaka mai wallahi ya san ka mahaukaci wanda bai da hankali ga wurtaccen mahaukaci in kana taimaka mai wallahi ya san ka in ya gane ka shi- na rance da Allah yanzu akwai mutumin da ya yi ma mahaukaci magana wallahi shi na yarda kat dan kwaya shi na rike da kwaya sai kushuri ne ce garan furar eh wallahi tun da kai na ka ce na bari Eh, wallahi na bari saboda ya san unhanin ka amma ka zamna al'umma ka bata san amfani ka baka ce zaka zo mutane solution wallahi zaka sha kashi alga ta malam sati mai zuwa wait za mu shiga tun da mun yi tamhidi Mhm.
mu zo kan solution yadda za a samun solution a cikin gida akwai ka'idodi guda shida da musulunci ya faɗa an gane ni ko ka'idodi shida Allah na ya tabbatar da su yana son a zamana lahiya sannan akwai ka'idodi guda uku sai an yi musu fahimta mai kyau sannan akwai abubuwa guda uku waɗanda in aka sa su gaba su za su yi mana jagoranci sannan a ƙarshe za mu liƙe da nasiha in Allah ya kai muna rai Allah ya abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada amin wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta amin mana amin masu kalmu da sauraron mu a nan ne za mu dakata a cikin shirin mu na a zaman lafiya shirin da ya ɗauki makonni guda shidda kenan a yau muna yin sa a wannan ɗakin magana na talabijin duniya a madadin shi imamu da kuma injiniyoyinmu daban-daban da suka dafa muna da ni jagoran shirin nake muku fatan alheri sai makon gobe idan fa Allah ya yi